ƙarin wayar da kan al'umma wurin karantar da su irin ƙalubale da muke fuskanta na 'yan wato cewa ba su yadda da komai ba sai alƙur'ani ba su yadda da hadisan manzon Allah ba barazana ce babba wanda har waɗansu 'yan boko da waɗansu wanda ba su yi karatu sosai ba ƙwaƙwalonsu ya son buga wato ina za mu kama ina yaba wa matasanmu na maluma da suka yi tattaki har zuwa jihar katsina don yin muhadarori a jere-a-jere daban-daban waɗanda suka kalubalanci masu irin wancan aƙida Allah ya saka musu alkhairi akwai barazana na ƙoƙarin kiristantar da hausawarmu da suke yankin sumaila jihar Kano inda babban daraktan mu ya fito da wasu sashi na jihar Katsina da wani sashi na jihar Kebbi wannan duk barazana ce ga al'ummar musulmi wanda ya kamata mu dauki mataki akwai barazana na ƴan shi'a kamar yadda babban sakatare janar ya kawo akwai barazana na ƴan bid'a daban-daban don haka wannan akwai bukatar mukawwana wata al'umma wata lajira mai ƙarfi da za ta rika shiga lungu-lungu ana ƙalubalantan masu irin wannan miyagun aƙidu ana fahimtar da su ana karantar da su domin wannan ƙungiya dama an karanta an kafa ta ne ba don komai ba sai don karantarwa sannan irin hukunce-hukunce da ya fito manar shi daga baya wanda na san da yawa ‘yan uwa musulmi an karu ko ba karu ba sosai in Allah yadda za mu yi amfani da wannan dama tun da ofishinmu na wannan ƙungiya headquarter ɗinta na nan a nan abuja lokaci zuwa lokaci za mu ƙoƙarin kai ziyara masallatan da suke nan cikin abuja daban-daban don su samu fa'idan zaman shugaba da sakatare a headquarter Abuja su ma su samu dan tsaraban karantarwa. In Allah ya da duk lokacin da muke gari sai mu ce to masallaci da ke kubwa, masallaci da ke nyanya, masallaci da ke dutsen alhaji, masallaci da ke gwagwarada, masallaci da ke kaza, suleja don naga da suleja. Da sauran wurare. Ga mutumin daidai. Eh? da sauran wurare su samu fa'idan makwabtaka da shugabancin wannan ƙungiya ina fata za ku ba da haɗin kai akan wannan wurin karantar da addini ya koyan uwa babu jin kunya abinda baka sani ba a yi ƙoƙari a fahimtar da kai kuma addinin musulunci wato addini ne mai sauƙi mai daɗi idan ka gane addini baka da wani ɗan uwa irin musulmi kuma dangantakar musulunci ya fi dangantaka na jini saboda ya koyan uwa muna fata lokaci zuwa lokaci Allah yadda za a yi takaranta da waɗansu hukunce-hukunce da za mu gane mu ɗauki alkur'ani mai girma annabi muhammad sallallahu ya yi wani aure auren da aka yi walima ba a yi walima irinsa ba aka yanka dabba aka ci abinci aka ji daɗi auren da matan da manzon Allah ya aura in sauran mata na manzon Allah suna alfahari da cewa su matan annabi ne iyayensu sun aurar da su ga manzon Allah to idan ta tashi bayani ta ce ku din nan iyayenku waliyanku suka aurar da ku ga manzon Allah amma ni Allah ne da kansa daga al'arshin sai daura aure na da manzon Allah wannan aure za ku yi mamakinsa a lokacin da aka yi walima ana cin abinci manzon Allah yana kunya hatta lokacin da a bayyana auren yadda zai faru manzon Allah ya ji kunya saboda alakar manzon Allah da wannan mijin wannan mata da ya sake ta wanda alkur'ani idan da akwai wani sahabi da aka aka faɗe shi karara da sunansa alkur'ani bai wuce wannan sahabin ba shi kadai ne in ka dauki alqur'ani za ga sunansa watakila kafin in fada alarmomi da sauran malamai sun hango wane ne shine zaidu na'am
lokacin da aka yi wannan auren da aka haɗu aka ci abinci sai aka zauna a gidan manzon Allah ana ta hira saboda abinci ya yi daɗi malam bahaushe ma yana yi wani magana in kai bako in kana so ka san me ya kawo shi kada daga zuwa ka tambaye shi me aka zo yi ya ya suwa ne ba shi abinci ka ba shi ruwa yana cin abinci kafin ya gama zai baka labari yanzu balarabe in yana so ya samu labari dan security sai ya kai ka da best restaurant inda abinci ya fi kyau a shirya ma cin abinci za a yi dina ana cin abincin nan ana cin abincin nan duk abin da kake so ka samu na labari za ka samu a bakin wanda ke cin abinci Na.
saboda babu wanda ke da santi ma kamar mu hausawa santi balarabe bai san shi ba idan muka ba sakatare wuri don ya baku labarin wani santi da larabawa suka yi lokacin da suka zo daura za ku sha mamaki saboda haka sai kenan irin wannan santin irin wannan cin abincin da jin daɗi da aka yi a gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bayan an yi walima annabi na Allah Allah su tashi don ya shiga ɗakin amaryarsa sun yi tashi kuma yana kunyarsu amma sai Allah da kansa saboda yana kunyar manzon Allah yana son manzon Allah yana son ya bayyana abin da annabi baya so ya faɗa sai Allah ya yi wani magana ya ku sabon manzon Allah idan kun shiga gidan manzon Allah in za ku shiga tukunna ya ya kamata ku shiga يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم Mhm.
إلى طعام غير ناظرين إليه sai yaya ولكن إذا دعيتم فادخلوا sannan فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث saboda me yake faruwa إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم to yaya Allah ya ce والله لا يستحي من الحق Mm.
وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء To ku حجاب saurara ku ji Allah madaukakin sarki ce ya ku masu imani kada ku shiga gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sai an ba ku izini ba gidan annabi ba duk gidaje ma sai an ba da izini in ka zo gida sai ka nemi izini sannan in kun an ba ku izinin kada mutane su yi ta taruwa a gidan manzon Allah ana jira sai abinci ya dahu in abinci ya dahu a jira a ci bayan an ci kuma a yi ta hira sai Allah ya ce a'a idan har kun zauna an ci abincin to bayan an gama abincin abinci sai Allah ya ce me za ku yi وإذا طئمتم فانتشروا ولا مستانفين لحديث idan kun ci abinci kun gama to kowa ya tashi to kowa ya tafi kar ku zauna kuna hira ku ta tattaunawa labarin duniya ku yi kaza ku yi kaza saboda hakan yana faruwa annabi baya jin daɗin shi إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم hakan da kuke yi wato yana cutar da manzon Allah amma annabi yana kunya ba zai iya gaya muku ba والله لا يستحيي من الحق amma Allah baya jin kunyan faɗin gaskiya in zai gaya muku duk abin da zai faru ya faru sai Allah ya faɗa sai me وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء da dai sun za حجاب ku tambayi wani abu a wurin matan manzon Allah za ku yi magana da su to ku yi magana da su akwai hijabi tsakani ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم wannan shine yafi zamanto samun tsarki a samu kwanciyar hankali zukatan ku ya samu nutsuwa zukatan su ya samu nutsuwa domin kun bi dokoki na Allah saboda haka sai kenan kaga Allah ya bayyana hukuncin ba a zama bayan cin abinci a gidan manzon Allah da an ci shi a watsi daga nan kuma yanzu Allah ya sauka da hukunci to haka nan kafin manzon Allah ya auri wannan mata Zainab ai Zaidu dan gidan manzon Allah ne har ma saboda kusancinsa da manzon Allah ana ce mishi Zaid ibn Muhammad Zaid dan Muhammad alhalin ba manzon Allah bane ya haife shi dan gidansa ne amma manzo Allah sai adopted ɗinsa adoption dan hankaka ya nuna wa duniya cewa wannan ɗana ne in na mutu zai gaje ni in ya mutu zan gaje shi sai Allah ya sauko da hukunci cewa ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ya ولكن رسول الله وخاتم النبيين Allah ya ce ma kana Muhammadun aba ahadin min risalikum annabi Muhammad ba uban ɗaya ne daga cikin mazajen ku ba kenan babu wani ɗansa da ya girma har ya kai munzulin ya yi aure ya kai babban mutum ƴaƴan tun suna ƙanana Allah ya taɓa rayuwarsu manzon Allah ne don haka Allah ya hana manzon Allah wannan ka nuna wa duniya ɗanka ne to yanzu za mu rusa wannan don wanda duk ya ɗauko ɗan wani ya riƙe ya ce ɗansa ne zai gaje shi babu gado yanzu aka gaya mana matan da aka haranta maka aure aure ita ce matan ɗanka na tsotso kenan hatta ɗan wanka da ɗan ƙaninka in za za ka saki mata suna iya aure su ma in suka saki mata kana iya aure amma ɗanka da ka haifa na tsotsonka baya auren ma'ana baka auren matarsa saboda haka Allah ya nuna wa duniya cewa zaidu ba dan manzon Allah bane na tsotso yanzu Zaidu ya auri Zainab kuma ma saboda kafin a bashi saboda darajar manzon Allah aka bashi auren yanzu zai kawo karan matar saurin manzon Allah cewa matar nan wata kalmin da hankali ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza Allah kuma ya ba manzon Allah labari Zaidu zai saki matarsa wanda kace danka ne don mu gwada wa duniya ba danka bane in ya saki matar bayan ta gama idda mun auren maka da ita ta zaman to matan kai manzon Allah Allahu akbar
annabi ya ce to yanzu yaya zan yi wannan kai kanka yaya ka ji magana ballantana manzon Allah to manzon Allah na kunyan bayyana wa duniya wannan da Zaid ya zo ya ce ya Rasulullah Zainab ta fitine ni ga kaza ga kaza ga kaza kafin ya rufe bakinsa sai manzon Allah ya ce amsik zawjaka wattaqillah وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق wannan الله annabi yake yi وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس me ya kamata ya yi وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه saboda haka daga zuwa ya bayyana wa manzon Allah halin da yake tsakaninsa da matarsa kar ku manta Allah ya gaya wa annabi me zai faru cewa zai sake ta in ya sake ta kuma tana gama idda ba ma za a kira mutane bane a Allah ya riga ya daura auren Allah ya bada sadaki Allah shine shaidar Allah shine mai bayarwa kuma shine mai karba ya bada auren saboda haka yana zuwa ya ce ya rasulullah kaji kaji sai annabi ya ce kaji tsoron Allah ka rike matanka sai Allah ce kana boye abin da ke cikin ranka wanda Allah zai gaya wa duniya kana tsoron mutane ai Allah kawai ya kamata ka ji tsoron sa mana manzon Allah na kunya yaya abin zai faru to yanzu kawai ana zaure ya kawo ƙara na biyu annabi ya ce yi hakuri na uku yi hakuri kafin ya dawo cika ya rasulullah dai ni fa na sake ta ka sake ta ya sake ta tana gama idda sai Allah ya ce فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج yaya لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا
sai saboda me?
وكان أمر الله yanzu مفعولا ta gama idda Allah ya sako da ayar cewa ya aure manzon Allah da ita ana karanta ayar sai zai ce ya rasulullah ni ne zaka aika ni zan fara zuwa mata albishir don ku gane imanin ayan qur'ani ne ya sauka za a rusa wannan muguwar al'ada matarsa ce ya saka kuma bayan ya sake ta ta gama idda yanzu Allah ya aure manzon Allah an sako da ayan alqur'ani shi dan gidan nashi tsohon mijin nata yace ya rasulullah a bani dama in je in mata raga yace yana son matan zai aura yace ah ya mai gida zai auri mata na ina dan gidansa ah ta abin da ya faru a gidan manzon Allah shi yasa ba a barin kowa ya shiga gidan kowa kiyaye matanka Allah ya ce mun yi haka ne saboda kar ku samu wani kunci a cikin zukatanku in irin wannan auren ya faru an samu wani dan gida ya auri mai gidan ko mai gidansa ya auri matan dan gidansa ko kuma mai gidan ya sake mata dan gidansa ya aura saboda haka irin wannan hukunce hukunce Allah madaukakin sarki ya saukar mana don a rika karantarwa al'umma su gane addini to irin sa ne karantar wanda babban sakatare ya fara mana ya nuna mana hukunce hukuncin shari'a Allah ya saka alkhairi kuma irin sa za a ci gaba da kantar da al'umma kuma da fuskantar irin barazana da ke fuskantar al'umma mu ga ta ina za mu iya bada gudumawa mu gurgurun hali ba mun ce mun fi kowa iya ba sai dai in mun samu wani nasara taimako ne daga Allah Allah muna gode maka kuma duk inda muka gaza muna neman Allah ya gafarta mana duk inda muka yi ba daidai ba muna neman Allah ya gafarta mana sannan kofofin mu abu da suke duk irin abin da Allah ya yi mana muna gode mishi har yanzu duk wanda ya ga akwai wani abu da muka yi ba daidai ba wanda ya kamata mu gyara wallahi a shirye muke mu karbi nasihar kowa nasihar na ƙasa da mu nasihar wanda ke daidai da mu nasihar wanda ke sama da mu in ka kasance irin wannan to Allah madaukakin sarki zai ƙara taimakonka Allah ya ƙara taimakon amin Allah ya muku albarka ya sanya albarka mai yawa cikin wannan taro da muka yi amin Allah subhanahu wataala ya sake nuna mana fuskokin mu a taro na gaba in Allah ya da za mu sanar da ku ba da jimawa ba in Allah ya da inda za a sake irin wannan taro kuma bi iznillah lokaci zuwa lokaci za a ci gaba da yi har ya zamanto al'umma sun fa'idantu sun samu ainihin wato fa'ida mai yawa daga wannan kungiya mai albarka Allah madaukakin sarki ya kara hada kanmu Allah madaukakin sarki ya kara korar da shedan tsakaninmu duk abin da zai zamanto mana wa'azi Allah muke roko ya sanya wa'azi ta zamanto mana alama abin da muke ganawa irin abin da sakatare ya mana shimfida an rasa wani an rasa wani an rasa wani an rasa wani wata rana abin zai zo kanmu baki daya saboda haka babu abin da zai zamanto maka wa'azi kamar mutuwa wa kafa bil mauti wa'izan Umar an Khattabi Amirul Mu'minin yana shugaban kasan musulmai sai yasa aka mishi zobe irin zoben da ke hannuna irin zoben da ke hannunka menene a rubuce a cikin zoben kafa bil mauti wa izan ya Umar mutuwa ya isa agogo ta zai sai ga kafa bil mauti wa izan mutuwa ya isa zaman to muka wazi wanda duk mutuwa bai mishi wa'azi ba me zai ma wa'azi Allah yakan mana wa'azi da alqur'ani in kaji mai rabo ya gyara Allah yakan yi wa'azi da mutuwa in an yi mutuwa sai jikinka ya gaya maka sai da ya zo da hawaye hawayen sai da ya jika gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce limithli hadha falyamal al-amilu kwatankwacin abin da ya samu wannan duk mai aiki ya je ya aiki haka wata ɗaiɗaikunmu za su koma zuwa ga Allah duk haka za mu koma wa Allah saboda haka wajibi ne mutuwa ya zama to muka wa'azi ku dubi mutuwan shugaba Muhammadu Buhari an mana wa'azi a wannan ƙasa a wannan shekara wa'azi masu nauyi wa'azi masu ƙarfi da mutuwa duk wani mai mulki ya girgiza da mutuwan tsohon shugaba Muhammadu Buhari kun ji irin kalamomi sannan suka yi a kansa kun ji irin maganganun alkhairi da talakawa suka yi a kansa kun ji maganganun alkhairi da waɗanda ba musulmi ba suka yi a kansa dama ku ne shaidan Allah a bayan ƙasa adam yana kallon ikon Allah yau yanzu wannan shugaba ne tsohon shugaba da ya mika min mulki cikin kwanan nan bai wuce shekara biyu ba yau shi ake sawa a kabari wa'azi ne ko ba wa'azi ba wa'azin ya shiga jikinsa kowa ya gane wa'azi in ya mutuwa ya zo ba a bukatar ai dogon magana jikinka kawai na gaya maka wallahi duk wanda ya ga shugaban Bola Ahmed Tinubu ya san ya wa'azantu da abin da ya faru da mutuwar shugaban Buhari ba shi kadai ba sauran shugabanni duk sun ga wannan wa'azi kafin nan an mana wa'azi da mutuwan alhaji aminu ɗan tata Rai.
duk wani mai dukiya a ƙasar nan ya san waye ɗan tata alhaji aminu ɗan tata kafin mu kai gare shi ga sakatare jiran mun zo da limamin madina abdulmuhsin kasim shugaba buhari yana mulki muka zo aka kama shi ziyara liman ya yi jawabai aka fassara mishi jawabinsa na ƙarshe ya ce ku gaya wa liman daga wannan kujera da nake kai addu'an da nake yi bayan wannan kujera sai kabari domin babu abin da ya rage zan nema a duniya ya rage na yi shugaban kasa yanzu ina shugaban kasa na yi kaza na yi kaza ba abin da ya rage min daga nan sai kabari saboda haka dole in ji tsoron Allah yin adalci kenan shi da kansa yake faɗa kuma ga abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara sai da ya gama mulkin bayan 'yan shekara ɗaya ko biyu ya koma za shi dukiya Allah ya ba shi komai amma mutum a nara tv lokaci zuwa lokaci za mu rika ɗaukar ɗawaniya da muka zo za mu yi university wanda ya fara ba mu gudumawa mai yawa na miliyon 500 shi ne duk wanda za ka tuna cikin maluma a kano maluman sunna ya ba wa ne kaza ya ba wa ne kaza ya haiwa addini hidima yau muna ambaton kafa izara shi fara to wannan sai ka kama da dalili mu gaya wa mutane kana da shigo to kana ce mun zo da- mun kawo ne abu sabo eh saboda haka in ka kawo ran da ka kawo zamu samu ga naira 2000 da bayar Allah ya saka mu da alkhairi kiran ayyukan alkhairin sa baya kirgwa sai kuma aka yi wa maluma na addini wa'azi da mutuwan Dr. Abdullahi yan kaba yan kaba wanda a jiya da daddare ya zo an yi muhadara da shi an yi komai da shi wurin karantarwa washe gari yana sallah yana tahiya Allah ya kaɓi rayuwarsa ana jira a jiya liman ya yi assalamu alaikum assalamu alaikum ba ji ba cikin wayannan kwanaki wa kafa bil mauti wa'izan mutuwa ya isa zaman to mana wa'azi idan ba mu wa'azantu da irin wannan ba me zai zaman to mana wa'azi sauraka ya ku yan uwa lokaci zuwa lokaci akwai bukatan tunatarwa kada wani ya dauki wannan a matsayin taro ne na ayi martani ga wani mun wuce wannan taro ne mu yi wa kanmu martanin togaciya da wa'azi cewa mu koma wa Allah gaba daya mu tuba ina da laifi Allah na tuba kuna da laifi kun tuba ko ba ku tuba ba Allah ka gafarta mana abinda Allah yake cewa wa tubu ila Allah jami'an وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون tuba zuwa ga Allah gaba daya in mun tuba Allah madaukakin sarki mai karban tuba ne mai gafara ne za mu ci nasara Allah ka gafarta mana Amin.
wai hakuri mu rike ku da yawa ba a samu an yi sallah ba subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi
الله أكبر الله أكبر